ولا يأمن ويخوف ولا يخاف وينهى ولا ينتهي فيضل عن الصراط ويميل إلى مهاوي الجحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وأنا مسلمين masu albarka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini namu na juma'a yau muna 21 ga watan safa sabanin satin da ya gabata sai ni ce sha takwas ga watan safar kuskure ne yau muna ashirin da ɗaya ga watan safar hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai idan miladiya yau sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan hutuba za ta ƙara jaddada mana bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin umarninsa da hane-hanensa za ta yi mana wannan jaddadawa ne domin mu ƙara wato daidaita sahunmu mu ƙara gyatta tafiyanmu mu ƙara tsarkake aikace-aikacenmu mu kuma tarbiyyantar da kawunanmu da iyalanmu mu ɗoru akan tafarki madaidaici Allah ka tabbatar da mu a la'akari da cewa musamman abin da ke da alaƙa da gudanar da ibadu a cikin masallatai musamman masallacin juma'a akwai abubuwa na damuwa kwarai da gaske wanda ya kamata a rika tambihi duk da kasancewan an gabatar da khutubobi ba ɗaya ba ba biyu ba akan abin da ya shafi juma'a da hukunce-hukuncenta wani lokaci ma an yi magana akan masallatai gabaki ɗaya da waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen da ya shafi masallatai to da bukatuwar mu rika jaddada makawunan mu mu kuma rika kokari muna aiki da abin da muka ji na gaskiya kar mutun ya zama rafkananni an fadi jiya amma yau ya manta wannan alamar rafkana ne kar mutun ya zama mai kunnin kashi ya ji gaskiya amma ya ki aiki da ita wannan akwai abin ban tsoro matuƙa a ciki domin ayan alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana umarni da a amsa ma Allah da manzansa idan Allah ya kira to a bi kiran Allah domin daga nan ne cin nasara take tasowa cin nasarar duniya da lahira gabaki ɗaya yana cikin bin Allah haka nan idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kira to a amsa mishi da babban murya sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wani narko ga wanda ya ƙiji ya kuma ƙibiyayya ƙur'ani ya faɗa ko kuma hadisi ya faɗa amma ya ƙiji ƙur'ani ya yi umarni ko annabi ya umarni amma ya ƙi aikatawa to irin wannan al'amarin hakanan zai tafi sai Allah ya kawo wata uquba sai ce wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi malamai suka ce wannan aya akwai abin ban tsoro a ciki an ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah ce amma ku sani fa Allah kan sha makantar tsakankanin bawa da zuciyarsa wani bawan yana iya ga gaskiyan ya kamata ya bibiye ta ya kama ta ya aiki da ita to Allah ya raba tsakankanin shi da zuciyarsa sai ya ki da aka ga gaskiya a kewaye da shi amma bai ma gane ta baballanta na yi aiki da ita karin maganin da hauta suke cewa rashin sani ka za ta kwana a kan dani tana jin yunwa damin dawa ne a ƙasanta kawai sun koyar da kai za ta yi ta caccaka ta ci ta ƙoshi amma sai ta kwana da yunwa to wannan rashin sani kenan to idan Allah ya sha makarantar tsakankanin mutum da zuciyarsa sai ya kasance ga gaskiya a kewaye da shi amma ba ma zai daga kai ba ballantana ga gaskiya ballantana ya gane gaskiyan ballantana ya aiki da gaskiya wani lokaci ko mutum zai san gaskiyan amma sai Allah ya haramta mishi aiki da gaskiyan da ya sani wannan ya nuna Allah ya shiga tsakankanin shi da zuciyarsa Allah ya raba zuciyar shi daban shi daban a haka ya san gaskiya zai ma iya bayaninta domin ya ji ta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya karanta ta ba ɗaya ba ba biyu ba kila ma ya karantar da wani to amma kuma ba zai iya aiki da ita ba wannan alama ce da ke nuni akan cewa Allah ya shiga tsakankanin bawa da zuciyarsa za a tsoratar da mutum ya ji abin tsoro tabbas ga ayoyin alkur'ani sun tsoratar ga hadisai sun tsoratar abin tsoro ne amma shi yake tsorata shi kuma Allah subhanahu wataala ce wa man yursil bil ayati illa takhwifan duk ayoyin da muka saukar ko ayoyin qur'ani ko ayoyi na duniya irin ambaliyar ruwa irin girgizan kasa irin gobaran daji irin mutuwan farar daya irin mutuwan bai daya din nan duk Allah ya ce muna yin wannan ne domin mu tsoratar Allah abin da yake so ka tsorata to idan Allah ya shiga tsakankanin mutum da zuciyarsa sai a tsoratar da shi amma sai ya ki tsorata yau gashi ana mace-mace amma ko a zuciyarsa ba abin da ya dame shi yau ga ayoyin alkur'ani sun yi bayani amma ba abin da ya dame shi sai a hana mutum amma idan Allah ya raba tsakankanin shi da zuciyarsa sai ka gaina abin da aka hana shi sai a ce a yi to amma Allah ya riga ya raba tsakankanin shi da zuciyarsa sai ya ƙi to kaga wannan uquba ce wanda Allah subhanahu wataala yake madaidaikun mutane idan sun kangare ma amsa ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko alaman imani zaka ga mutun yana biyayya in dai Allah ya kira cikin gaggawa mutun ke amsawa in annabi ya kira cikin gaggawa annabi ke mutum ke amsawa ko kira na kiran sunan wane wane idan annabi ya kira wane ya waje bai amsa cikin gaggawa ko da yana cikin sallar nafila ne kuma ko yana cikin sallar nafila annabi ya ce wane zai ce na'am ya rasulullahi in bai wannan ba ya saba ma Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama ya cira ta yi kaura zuwa ga Allah to dokokin da manzon Allah ya zo da su sallallahu alaihi wasallama to ya waje ba a amsa musu idan Allah ya ce a yi a yi in manzan Allah ya ce a yi a yi in Allah ya ce a bari a bari in manzan Allah ya ce a bari a bari to duk wannan yana daga cikin alaman imani idan mutum ya gade taka wannan matsayin ba to alama ce da ke nuni akan cewa ba shi da imani ko da yana da imanin to imaninsa mai rauni ne kuma wannan ba yana da alaka da soye-soyen zukatan ɗaiɗaiku ba ne dokar Allah dokar Allah ce ko taimaka ko ba taimaka ba dokar Allah ce yana da kyau mu gane cewa dokokin Allah ba suna cikin haƙoƙan malamai ko limamai bane ba wai abin da liman ya ga dama yayi shikenan ba misali da zan bada akan wannan domin a gane kaman irin yadda ake ta bayani akan cewa hada sallah da mutanen zari suke yayyawa to shin karfin hada sallah haƙin liman ne ko ko haƙin Allah ne Allah ne da manzansa zai ce a haɗa sallah in kaza da kaza da kaza sun faru sai a ɗauki tafarkin fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'ur tabi'i wanda su suka gane Allah su suka san dokokin Allah da hukunce hukuncen annabi sai a ɗauka ya aiki da shi amma ba ganin damar liman ne kawai yanzu liman ya ga ɗan wani dukudukun hadari ko an yi ruwa tun la'asar karfe biyar an yi an ɗauke ruwa kawai sai zo ce jama'a za mu haɗa sallah kai awani ai ba kai ne mai shar'antawa ba Allah ke shar'antawa kuma Allah akwai ka'idojin da ya faɗi in ka ɗauki littattafanmu ko da littattafan malikiya ka ɗauka akwai dokoki da ka'idoji da suka kawo na haɗa sallah to wai liman sai ya ce shi ba ruwan shi da wannan kawai shi dai ai akwai hadisi to akwai hadisin nan akalla dai ai kai da baka dai kai malaman na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in fahimtan waɗannan hadisai ba to da ka haƙƙin haɗa sallah ba haƙƙinka ba ne liman haƙƙin Allah ne haƙƙin manzan Allah ne waye zai maka bayani malamai na addini su za su fassara maka dalilan da ke sa a hada sallah ko kuma dalilan da suke sa ba za a hada sallah ba saboda su suka tattaro nasosin shari'a suka taskace shi a cikin kirazansu suka gane kalmomin tun da larabci ne ba da hausa annabi ya maganin nan ba suke bayaninsu to da haka wannan yana alamta maka cewa za ka mai da al'amarinka ga Allah da manzansa ne gwargwadon yadda magabata suka fahimci addini to akan wannan yan uwana musulmi nake so in yi mana tsokaci akan waɗansu abubuwa guda bakwai duk da duk cikan su ba wanda ba mu bayani akai ba a wannan minbari mai albarka abin da ke da alaka da masallatanmu da sahu-sahunmu da abin da ke da alaka da alaƙoƙinmu a cikin masallaci muna fatan Allah ya sanya tambihin da ake yi mutane su rika ji da kunnin basira ba ai bayanin gaskiya kawai mutane su yi watsi da shi ko kuma kowa yana nan yana ganin kawai abin da ya ga dama shi zai yi abin da bai ga dama ba to ba shine shine shine ba shari'a ba amma abin da ya ga dama to shine shari'a to wannan kuskure ne Allah ka shiryatar da mu abu na farko jama'a musulmi mun yi magana akan cewa ba a yin sahu tsakankanin ginshikai wannan mun yi khutba akan wannan ba a yin sahu tsakankanin ginshikai waɗannan ginshikan nassi ya zo yayi hani ba nasi ɗaya ba ba nasi biyu ba hadisin jabir hadisin anas a cikin tirmidhi sunan abi dawud ibn maja bazar hakim baihaqi duk sun ruwaito hadisai da yawa akan cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yin sahu tsakankanin ginshikai har idan mutum ya zo ya sahu suka yi sahu a tsakankanin ginshikai ko dai a dawo da kai baya ko kuma a tunkuɗa ka gaba in akwai wuri har hadisin ma qurra bin iyas yana cewa koranmu ake yi sosai idan muka yi sahu tsakankanin ginshikai akwai hadisai wannan da dama waɗanda yake har na gaya muku wani malami aliyu abdulhamid ali hassan ali abdulhamid ya yi littafi taufiƙul bari fi hukumin salati bainas sawari taufiƙul bari fi hukumin salati bainas sawari littafi ne risala ce ba girma take da shi ba shafuffukanta ba su wuce talatin ba zuwa arba'in ya kawo hadisai da asar daga magabata su sayi na abla dan masu da waɗansu daga cikin manya-manyan magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in waɗanda suka yi nuni akan hani akan yin sallah tsakankanin ginshikai to amma kuma waɗansu mutane ko dai da san rai ko kuma da saba ka'ida da doka da oda an ce min waɗansu mutane ma umarni suke yi wa ai sahu a sa sahu tsakankanin ginshikai to na gaya muku haramun ne ba daidai bane wanda shari'a ce masauki ko kuma ta halasta mishi ya salla tsakankanin ginshiki ko dai liman saboda shi kadai ne ko mai salla shi kadai ko kuma lokacin da masallaci ya kunci ba ya lawan wuri to a babin lalura sai a yi salla tsakankanin ginshikai amma wannan masallacin namu mai albarka muna da wata lalurar da za mu yi salla tsakankanin ginshiki a ƙasa nan yana ɗaukan mutum sama da biyar ne a sama nan gefen hagu da dama yana ɗaukan kusan mutum biyu ne da haka mutum biyar za su iya sallah a cikin masallacin nan ga haraba in muna da mutum biyar zuwa miliyan ɗaya haraban mu zai ɗauki ba mu da wani buƙatun sai mun yi sahu tsakankanin ginshiƙai wanda ke neman ƙarin bayani ya koma zuwa ga wancan littafi littafi ne mai kyau ƙwarai da gaske an tattaro bayanai na ilimi kuma an tantance gaskiya a ciki Allah ka shiryatar da mu abu na biyu shine akwai waɗansu ƴan uwa ban san abin da ya same su ba san ƴaƴa ne ya musu yawa za su rika ɗauko ƴaƴa mata suna shigowa da su cikin tsakankanin sahun maza mun yi wannan tambihi wannan gurɓata tarbiyyar ƴa mace ce mu ne muke cewa a daina kai 'ya'ya makarantun arna ana sanya kujeran 'ya mace da namiji mu kuma wai muna so mai tarbiyya ne tarbiyya irin ta addini to tun yarinyan kana yar kankanuwa shekara hudu biyar sai ka zo da ita masallaci sai ka shigo da ita cikin sahun maza da aka tun tana yar kankanuwa ka nuna mata babu wani shamaki tsakankanin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata gobe idan ta je ka ganta tana wasa ta kai shekara goma sha biyu sha uku tana wasa cikin 'ya'ya maza sai ka zo ka ce mata ba daidai ba ne bayan kai ka gurɓata mata tarbiya kuma a masallaci satin da ya gabata an gaya mani cewa wani ya zo da 'yan mata biyu suna ma bacci ne ɗaya daga cikin su ma ga ta nan zanin ta ma ya cire to haka nan za mu zo muna sallah da 'ya'ya mata suna bacci kuma ga yanan zanen ta ya cire a cikin sau wannan wani irin lalacewa ne jama'a abin da aka wajabta mana mu tsara 'ya'yanmu da zuri'anmu da mu karan kawo mana daga azaban Allah to kai ka gurɓata tarbiyyar ƴakka tun yanzu da aka gobe idan ka ganta a motar haya ta kwanta a jikin wani namiji kaka ce mata ba daidai bane kai ka zo da ita masallaci mabubbugan da za mu samu cin nasara da imani to a mabubbugan ne kuma ka gurɓata mata na ta imani me amfanin irin wannan da haka ina magana da babban murya in agaji kar a ƙara yadda wani shigo mana da 'ya mace cikin sahun masallaci duk wanda ya zo da 'ya'ya mata ya kai su masallacin mata ga masallacin mata nan guda biyu muna da masallacin mata wadatattu ga sanan guda biyu duk gine-ginen nan mata suna sallah a ciki duk wanda ya zo da 'ya mace ya ɗauke ta ya kai can kada a ƙara bane wani shigo mana da 'ya mace in san 'ya'ya ne san 'ya'ya ba ƙarya bane amma cikin mu nan wane ne bai da 'ya'ya sai dai wanda bai auren ba ko kuma wanda jarabawan Allah ta sa bai haihu ba amma cikin kowane mutum goma mutum takwas na da 'ya'ya amma haka muke haƙuri muna barin 'ya'yan a gida mu bar su da soyayyan a gida in mu koma gidan koma ɗauko su amma sai ka ɗauko 'ya'ya mata ka shigo da su cikin sahun maza yara su saba da mu'amala da maza a masallaci a ɗakin Allah to wannan ganganci ne wannan sai ya bayo hayya zuwa ga waɗansu a gidaje kuma ba lalai a masallaci ba wani yana nan san 'ya'ya yi mishi yawa sai ya rungoma 'ya'yar shi mace wata yar jariri ya shekara biyu uku sai ya rungu mota ya je yana ta mu'amala da maza wannan ya rungume ta wannan ya dauke ta wannan ya dauke ta kai wannan zamanin ya wuce bawan Allah ka bar yakka a hannun mahaifiyarta yau ta koya mana darasi ko kaninka ne kaga kullun yana zuwa yana daukan yakka wallahi ka hana babu dalili a ina an samu labarin wanda kanin uba ne yana daukan yarsa ‘yar wansa yana fita da ita sai aka ganta cikinta ya kumbura. Aka kai ta asibiti da aka bincike mai zurfi sai aka gano maniyi ne ya kumbura mata ciki. Ta yaya yakan kai ta ɗaki ya sa mata gaban shi a baki, ce ta tsotsaye ta tana ganin kaman kaman kaman abin shanta ne, ce ta tsotsewa. Ya zuba mata spam a baki kuma ta haɗi, shi ya kumbura mata ciki, kuma ƙanin ubanta ne. to ballantana wani ɗan kama wuri zauna ya zo yana yana karɓar yanka a kawo ta nan kawo ta nan ko kuma ka je ka jama kanka bakin jini kai ne mai ya ko ya zo da ya kowa bai zo da nashi yan ba amma kai ka zo da naka yan kai bawan Allah ka canza shawara abu na uku tsallakawa tsallaka jama'a yayin a cikin sahu alhamdulillah wannan ya ragu matuƙa amma domin a ƙara tambihi haramun ne idan liman yana cikin hutuba wani ya zo ya ta tsatsallaka mutane shi yana son wai sai ya ji wani wuri duk inda sahu ya tike maka kawai ka zauna a nan idan aka miƙe su liman ai yana faɗi i'tadilu hadu bainal manakib wal aqdam atimmu saff al awwal fal awwal ai liman yana ta bada wannan umarnin to a lokacin nan ne in aka ga faraga aka ga sarari sai wannan ya ta matsawa wannan ya ta matsawa sai a cika sahun gabaki daya wannan ya sanya aida akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutanen da suke bi ko liman na kuɗu ba sai ya matsa kai kan matsa kai wani shigo wannan ba shirin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne ana kuɗu ba wani shi na nan wai aikin shi shine wai kai wani matsa kai ma matsa kai wani shigo ba wanda ya aike ka liman aka aika idan ya miƙe zai tsaye da sallah kafin ya tsaye da sallah ya ce a tun musafal awwal fal awwal a cika sahun farko sannan mai biye da shi sannan mai biye da shi hadu bainal manaki wal aqdam i'tadilu istaw waɗannan kalmomin duka na limani ba ma na ladan bane shi yasa zaka gane kurakuran waɗansu ladanai liman na zuwa sai ka jo ni ladan ya ce maka sahu waye ake ka wannan kalman na liman ne ba na ladan bane kalmar ladan kiran sallah da iqama kalmar ladan kenan amma liman ne ke da sauwu sufufaku ba kalmar ladan bane wallahi da haka lada ne ku daina shiga sharar ba shanu inda aka tsaye da kowa ya kifa inda inda amurki ka kira sallah ka zo ka iqama amma wane ne zai kira a daidaita sahu ya ce wani fitaccen wani dawo nan wani matsa haƙƙin liman ne kuma sai ka je masallatai da yawa sai ka ga liman ya gyara sahun farko yana kokari ya gyara na biyu duk sai kaga mutanen sahun farko kuma duk an jujjuya ana kallon sahun na biya za a ya gyara liman ya riga ya gama gyara kuku ku kuma kun bata sahun kuna kallon abin da ba aikin ku ba idan liman ya ce maka wani duba mun sahu na biyu sai ka juya ka duba sai ka zo ka daidaita amma galibi masallatai sai ka ga idan liman na kokari a gyara sahu na biyu ko na uku duk mutanen sahun farko kuma sai a waiwaya wai ana kallon tura za a gyara sahu na biyu wai ana kallo kamar wani kallon kwallo ana kallon ya za a yi a gyara duk aikin liman ne ba aikin kowane karabiti ba ne wannan jama'a manzon Allah ne ya ba liman wannan aikin kai bai baka ba kai abin da shari'a ta baka shine ka daidaita sahu idan liman ya ce a daidaita ka daidaita in liman ya ce wani dawo nan ya dawo kai wane matsa ka matsa iya abin da shari'a ta dora maka kenan to sai mun yi taka tsantsan jama'a da haka waɗanda suke zuwa suna tsatsallaka mutane ko ta halin kaka sai sun samu wurin zama to wannan mummunan kuskure ne su ji tsoron Allah su bari duk waɗannan abubuwan fa nasoshin hadisai ne suka zo da shi wanda babu lokaci da zamu ta kawo hadisan a cikin wannan gaban abu na hudu shine yadda waɗansu suke magana a cikin sahu a cikin lokacin da liman ke ba. har yanzu akwai waɗanda yake jahilcin su san kai gaba su san idan liman na ba ba a magana ba in ka riga ka shigo haraban masallaci to haramun ne kuma kai magana in dai liman ya riga ya fara ba. in kana wajen haraban masallaci wannan daban zaka iya maganan ka amma in ka shigo ko cikin masallaci ko haraban masallaci to in liman yana ba haramun ne kai magana da dan uwanka ko da ko gyara zaka yi mishi ko da gyara zaka yi masa sai dai kai mishi da kana iya taban shi ka nuna mishi wani abu ko ka dan dauki dutse ka jefa mishi ya gane wani abu amma ka ce wani an tashi nan tashi nan haramun ne kai wannan in dai liman ya riga fara khutba ba a magana amma wadan suna nan sun jahiltar da kansu har yau suna nan liman na khutba su suna magana wani ma sai ga wai liman na khutba sai ya ciro waya eh ina masallaci ha ba jahili ai bai kamata ba bai kamata ba wallahi shari'a ta hana ko kuma waɗansu za ka ga suna zama a kan hanya hanyar mutane da suke wucewa ko su shigo cikin masallaci ba daidai ba ne ka je kai sahu a wurin kamar yadda yake ba daidai ba ne ka aji abin hawanka a hanyar mutane kamar nan arewacin da masallaci nan sai waɗansu je su aje babura a gefen hagu da dama mota ta rasa yadda za ta yi ta wuce ba daidai ba ne ku shigo da baburanku inda yake akwai aminci mun yi magana da 'yan agaji cewa za su rika zuwa da wuri tun karfe tara za a turo 'yan agaji mun yi magana da shugabanninsu in aka zo tun karfe tara ga masu gadin babura da kekuna da motocin mutane sha ɗaya sha tara goma sha ɗaya sai su koma gida su kuma su yi wankan juma'a su fito sai kuma a samu waɗansu 'yan agajin su kuma daga sha ɗaya zuwa karfe ɗaya su kuma su yi nasu tsara haka muka rabu da shugabannin agaji da haka in dai an bi wannan tsarin to da yaddan Allah ababen hawan mutane na cikin aminci ba za a samu mutane su rika tsatsare hanyoyi kamar yanzu cin ga cin ina kallo babura ne a gefen hagu da dama mota idan ta zo sai ta wahala in motoci biyu ne sai dai wata ta koma sannan wata ta zo ta wuce in kuma da babu babura a gurin za a samu kowa zai iya wucewa to haka nan ma sahu ba a yin shi akan hanya haka nan cikin ababen da ya kamata akwai attashbik attashbik shari'a ta hana jama'a ku kalle ni ku ga attashbik haka idan liman na khutba ba a yin haka shari'a ta hana akwai fassara na biyu na tashbik shine wannan kwaskwas da hannu irin wannan kaskaskas din duk ana kiran shi attashbik kai shi tun daga fitowa daga gida har ka shigo masallaci har liman ya gama khutba ko kuma sallan khamsu salawat har a gama sallah ba a yin wannan attashbik din shari'a ta hana amma bayan an gama sallafa kamar da ya zo a cikin hadisan binnan wane ne ziliya daini bayan an gama salla to kana da daman da kuma za ka yi tashbikinka amma kafin salla shari'a ta hana abu na biyar cutar da masu ibada da surutu duk da yake alhamdulillah wannan ya yi sauki Allah ya saka ma ƴan uwa da alkhairi sun ji gaskiya kuma sun yi aiki da gaskiya da muna kuka da wannan amma yanzu alhamdulillah an bani bayanin cewa abin yayi sauki sai dai matsalan yanzu kuma an ce har masu waya suna akwai masu zuwa masallaci da wuri kuma sai su zo su ta waya eh ai za a yi kaza a bar kaza a dako file kaza a dako mun kujera kaza a aje mun kaza wannan ba daidai bane wa tahir baitiya lil ta'ifin wal akifin war ruk'i sujud abinda ake a masallaci ambatan Allah ne ko ka karanta alqur'ani ko kai ambatan Allah ko kai sallah kai har bacci kana iya yi amma kar ya zama wani yazo yana ta karatun alqur'ani kai kuma kana nan kana ta waya zaka cutar da shi kar ka je neman ido ka neman gira ka rasa ido kai abin da yake mustahabbi amma ka tashi da cincirin dan harama ka cutar da musulmi masu ibada ba daidai bane jama'a wannan wayar taka ko dai kai wayar nan kafin ka shigo masallaci ko in za ka yi wayar taka ka fita ka je kai wayanka ba wanda ya isa ya hana kai ce ba za ka yi waya ba in ka shigo masallaci to amma wani na sallah wani na karatun alqur'ani wani na Allahumma salli ala Muhammad kai kuma kana nan kana ta waya kana ta birkita mishi ibada to kaga wanda zai birkita wa musulmi ibada akwai shedanci a cikin al'amarin nan dan shedan ne kawai ke bata wa mutane ibadun su sai kuma yan kama wuri zauna masu kama wuri har yanzu kuma an ce akwai masu kama wuri mutum zai zo ya sa kafet din shi sai ya tafi harkansa wani ya tafi ofis wani ya tafi gida sai wurin karfe 11 da rabi sannan sai ya zo masallaci jama'a wannan fashi da makami ne hukuncin dan fashi kake da shi kuma kai fashin naka a ɗakin Allah ne kai fashi gara dan fashin da zai tar hanya a hanyar Kaduna ko hanyar Lagos kai a ɗakin Allah ka zo kai fashi ka hana mutane su ambaci Allah a ɗakin Allah babu zalincin da ya kai wannan wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkar fi ismu musa fi kharabiha wurin nan da ka bari da wani ya shiga yin sallar nafila da wani ya karanta alqur'ani da wani ya ambaci Allah to ka rike gurin ka sa kafet a gurin jama'a duk wanda aka san ya sa kafet ya tafi abin shi a cire kafet din a zauna a wurin a cire kafet din saboda munkar ne banna ne al banna ne a cire kafet din ka zauna a wurin ka ci gaba da ibadanka ba shi da wannan haƙƙin to ala ayi hal wannan su ne abubuwa kamun guda shida zuwa bakwai da na so in ƙara mana tambihi shi ya sa ne shimfiɗa da bin kiran Allah da manzansa ba kira da san rai ba ina fatan Allah ya taimake mu matsare mu kiyaye abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين